بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وانقدار العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر والسعد به نظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo firrajuli cikin mutum cikin mutum yusalli da zai yi sallah wa ma'afu rajulin tare da shi akwai wani mutum yanzu mutane biyu ne za su yi sallah to a shari'a dole ɗaya ya zama liman ɗaya ya zama mamu to yanzu ya za su haddasana kutai batu kutai batu ya zantar da mu haddasana dawud bin abdurrahmani dawudu dan abdurrahmani al'adaru al'adaru mai sai da turare ko mai turare an amru jini dinari an karbo daga amru dan dinari an kuraibin shi kuma ya karba daga kuraibu maula ibn abbasin bararran abdullahi dan abbas ne an ibn abbasin shi kuma kuraibu ya karba daga abdullahi dan abbas kala abdullahi dan abbas ya ce sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama za ta lailatin wani dare fa kumtu an ya tsari sai na tsaya a hagun din annabi sai na zo na tsaya a hagun din annabi fa akaza rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi ra'ati sai annabi ya kama kaina ya riko da kaina min wara'i ta bayansa faj'alani an yamini sai ya kewayo da ni ya dawo da ni damansa ya dawo da wannan hadisi ne ingantacce mai tsaho shi abdullahi dan abbas yar uwar uwarsa yar uwar uwarsa uwarsa yar uwar maimuna ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwarsa ummul fadl to yar uwar maimuna ce to al'ada yara za su zo wajen kuma manzo Allah ya ce al-khalatu bi manzilati al-ummi yar uwar uwa ma uwa ce ji annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya zo ya kwana a ɗakin yar uwarsa yana yaro da ya dan matashi yana iya han tunani Allah ya bashi hankalin me ake yi da annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalinsa sai suka kan a tsaiwan shimfiɗa shi kuma ya ce sai ya kwanta a kafarsu ya kwanta a jicciye a kafan wajen kafarsu yake cikin dare sai naga annabi ya tashi ya shashare idansa ya tashi ya je ya kama ruwa ya yi alwala ya zo ya hau nafila ce ni ma sai na tashi na je ne alwala to shine sai ya zo ya tsaya a hagun dan annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi ya ja ya dawo da shi ya tsayar da shi daidai da shi a damansa to ma'ana idan mutum biyu za su yi sallah ɗaya liman ɗaya mamu in su biyu ne shikenan sai shi liman yana tsaye shi wanda zai bi liman din sai ya zo hagu dama damar limanin kamar yadda dai aka saba ko sai ya zo damansa ba hagunsa ba to haka za su yi sallah ne qala abu isa tirmidhi yace wa fil babi a wannan babi an anas an karba daga anas qala abu isa tirmidhi yace wa hadisu ibn abbas wannan hadisi na abdullahi dan abbas hadisun hasanun sahihu hadisi ne kyakkyawa ingantacce wal amalu ala haza akan wannan aiki yake inda ahlul ilmi nan ga malamai min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama daga sahabban manzon Allah wa man ba adabun da wanda yake bayan su kalu sahabban manzon Allah sun ce idza kana rajulu idan mutum ya kasance ma al-imam tare da liman su biyu ne kawai daga shi sai liman to ya kumo an yaminu imam zai tsaya a daman liman a daman liman zai tsaya babu ma ja wannan babi ne cikin abin da ya zo in rajuli cikin mutum ya salli ma'ar rajulai da zai yi sallah tare da mutum biyu to yanzu su uku ne tunda su uku ne ɗaya liman mutum biyu mamu to ya za su yi kamar yadda hadisi zai zo su mutum biyu za su tsaya bayan su yanzu shi liman zai ci gaba ko da yanzu su biyu suke sallah to idan na uku ya zo sai liman ya gaba ya basu su kuma sai na baya ɗin ya ɗan jawo na na gaban nan ya zama su biyu suna bayan lima haddasana bundaru bundaru ya zantar da mu shine muhammad bin bashari shi kuma yace haddasana Muhammad bin Abi Adi qala Muhammad dan Abi Adi yace ana Isma'il bin Muslim Isma'il dan Muslim ya ba mu lab- ya ya ba mu labari anil Hasan shi kuma ya karba daga Hasan al-Basri an samura ta bin jundubin shi ko ya karba daga samura ta dan jundubi qala samura ta dan jundubi yace amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kira da aminci Allah ya hore mu idza kunna salasan idan mun zama mutum uku an ya taqaddama na ahaduna ɗayan mu ya shige gaba wanda zai mana limanci to ya zama shine gaban mu mutum biyu kuma sai su sahu a bayansa qala abu isa tirmidhi ya ce wa fil babi a wannan babi an ibn mas'udin an karbirin sa daga abdullahi dan mas'udin wa jabirin da jabirin wa anas ibn malik da anas dan malik kala abu isa tirmidhi ya ce wa hadisu samurata hadisin samurata hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa garibun sai dai ta hanya daya ya zo hadisi ne kyakkyawa sai dai ta hanya daya ya zo wal'amalu ala haza amma akan wannan aiki yake inda ahalin ilimi nan ga malamai akan wannan malamai suke ƙalu malamai sun ce ya za kanu salatan idan wanda za su sallah suka zama mutum uku kama rajulani kalfal imami su mutum biyu sai su tsaya bayan liman mutum biyu sai su tsaya bayan liman waruya ali bin mas'udin an karba daga abdullahi dan mas'udi annahu sallabi alqamata shi abdullahi dan mas'udi ya yi sallah tare da wanda ake cewa alkamata wal aswadi da aswadi mutum biyu ne da alkamatu da aswadi fa aqama ahaduhuma an yamini sai ya tsayar da daya a damansa wal akara daya kuma an yasaji sai ya tsayar da shi a hagunsa warawahu an nabi yace kuma daga annabi yace falan ma sallah yayin da ya sallah qala haka za fa ala rasul akram za Allah ya aikata a haza izan marfu'u wannan hadisi ne marfu'i wannan hadisi ne marfu'i ma'ana dai kamar yadda ɗayan yake ma'ana ya tsayar da su a bayansa ba wai su jeru su uku ba wannan sallar mata kenan mace ta iya wa mata limanci amma kuma ita mace ba za ta shiga gaba can mata su jeru a bayanta ba a'a duk gabaki ɗaya sahu ɗaya za su su kuma mata ne su kuma haka sai da aisha ta yi da shauran manya daga cikin mata amma in dai namiji ne mutum ɗaya zai yi wa mutum uku limanci to mutum biyu sai su zama a bayansa shi kuma ya ɗan ci gaba waƙar ta kallama ba'adun nasu ba'adun mutane ma'ana malamai sun yi magana fi isma'ila bin muslim cikin isma'ilu ɗan muslimu almakiyu mutumin makka min kibali hirzi ta wajen haddasa sun ce ana ɗan jin tsoron hadisinsa kaɗan saboda haddasa ta so mace kuɗewa bayan ya girma alhamdulillah da Allah ya bamu littafai yanzu da yanzu mu ma da ka za mu dinga kawo maganganu da an shiga uku to ta wajen haddasa yadda yake kawo abu da bayan ya ɗan girma dai ana jin tsoron haddasa amma mutumin kirki ne malami ne kwarai da gaske babu ma ja'a wannan babi ne cikin abin da ya zo fin rajuli cikin mutum yusalli da zai yi sallah wa ma'ahur rijalu wan nisa'u to tare da shi akwai mata da maza to yanzu ya za a kaga in maza ne sahu kawai za su yi a bayansa to yanzu kuma in hadda mata to ya za a yi haddasana ishaqul ansari ishaqu mutumin madina ya ba mu labari haddasana ma'am shi kuma yace ma'am ya zantar da mu حدثنا مالك بن أنس إمام مالك بن أنس شيكما يا باش العباء يا بن تدشي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي الحجة شيكما إمام مالي يا تربوانا مغانا يا إسحاق بن عبد الله بن أبي الحجة عن أنس شيكما إسحاق يا كربا دغا أنس بن مالك bafansa ne dan uwansa ne da ishaku da anas dan malik yan uwa ne anna jaddatahu shi ishaku din nan cewa kakarsa kuma ita ce dai kaka anas ɗan maliku ita ta haifi mahaifiyar anas ɗan maliku to an na jaddata ma'ana jaddata ma duk kakarsu su biyu na jaddata ma to an na jaddata cewa ita kakar ishaku din nan mulaikata sunanta kenan mulaikata da ati rasulallah sallallahu alaihi wasallama ta kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama liɗa'amin sana'atu saboda abinci da ta aikata wannan al'ada ce ta larabawa da turawa turawa za su ce ina za mu yi magana da kai ina son wata magana da kai sai ce to na gayyace ka otal kaza ka zo za mu ci abincin rana da kai sai a yi wannan magana ko kuwa na na na gayyace ka otal kaza ka zo sai mu ci abincin dare da kai sai a yi wannan magana ko kuma za mu karya sai a yi wannan magana din kana kallon fina-finan turawa za a ga wannan to haka kuma laraba suke suna da da'awa kira da mutum zai iya ce ma wani na shirya zan shirya abincin safe gobe ka zo mu karya ko ka zan shirya abincin rana gobe ka zo da kai za mu ci abincin rana ko zan shirya abincin dare gobe ka zo da wani al'ada ce ta larabawa kwarai daga kuma har yau suna kan wannan al'ada don haka za ka dinga jin irin ta a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa da za su shirya abinci su ce ya rasulullah gobe muna gayyatan ka gidanmu za mu ci abincin safa da kai sai manzo Allah zai tambaye su in shi kadai suke so ba su da abinci da yara su kai kadai ya rasulullah ko kuma ka zo da yan mutum kaman kaza to yadda mai abincin nan ya sa ma ka zo da mutane kakka ɗara don wata rana wani ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama cin abinci annabi ya tafi sai wani sahabi ya gan shi sai ya bi shi zai raka shi to sai da aka zo annabi ya sallama yace to ni kaɗai dai kuka gare ta amma ga wani ya biyo ni ya shigo ko kwa ya koma to wani duk haka ne al'ada tasu take kuma ko a turawan ma za a ga haka take al'ada ce mai kyau mun shiga cikin su mun ga wallahi tana da kyau kwarai da gaske to ita mulaikata ita wannan dattijiya ta hada abinci ta kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai ci abincin rana a wajen fa akala min sai annabi ya zo ya ci wannan abinci sun makala wannan kiran fa yana da girma dan ko kayan ya daukan nafila inda aka yi ma wannan kira to shari'a ta ce kai yanzu amirin ka bar wannan nafila dan kan mutum ya kira ka zuwa abinci kuma ka zo ka ce ma kana azumi ba zai ji daɗi ba tana da walima daban ta aure walimar gina gida ko walimar haihuwa ko wani wa'annan daban wannan dai haka mutum zai haɗa abinci kaza ya ce ina gayyatan ka gobe ka zo mu karya ko ka zo mu ci abincin rana ko ka zo mu ci abincin dare wannan turawa duk sun san wannan al'ada kuma haka larabawa suke to shi kenan fa akala min sai annabi ya ci wannan abinci sun maƙala annabi da ya gama cin abinci sallallahu alaihi wasallama sai ya ce komo fal musalli bikum ku tashi mu sallah da ku ladan wannan abinci da kuka ciyar da ni ku tashi in muku sallah sallallahu alaihi wasallam dan annabi ya sallah a gida albarka ta shiga cikin wannan gida kuma albarka ta shiga cikin duk wanda annabi ya wa sallan nan sallallahu alaihi wasallam kamar kai ma mu sun kira ka cin abinci sai kai musu godiya ka yi musu abubuwa ku tashi mai sallah tare da ku ala anas sai anas ya ce fa kumtu ila hasiri sai na tashi zuwa wata tabarma lana tamu kadiswadda kadiswadda tabarma ta yi baki kirin min dole ma libisa saboda dadewa shimfiɗa ta da aka tabarma kaba in ta dade ta dade ta dade ga ta yi baki kirin ko ko shi kansa buzu din ma agala ne in ya daɗe ai har yanzu ma zamanin da duma don da duma ta daɗe a kake gani ta yi to ka duk wadda tabarmar ta yi baki kirin min dole ma lubisa saboda ni saboda daɗewar shimfiɗa ta da aka yi sai aka ce lubisa kamar yadda mu in za mu ɗaura kaya mu ce lubisa to tabarma ma wai in aka yi wa ƙasa shimfiɗa ma kamar an mata kaya ke min dole ma lubisa da da da larabci ne irin namu yan gaja gaja ya mu ce min dole ma furisha shimfiɗawa amma wannan su ne kan larabci ga dasa suka yi uwa da uba min dole ma bisa ana ba ha tuho ma'i sai na zo ne wa tabar mai yayyafi da ruwa shi kenan ya isa faƙama alaihi rasulullah sallallahu sai manzo Allah ya tsaya akan tabarma wa safaftu alaihi ana wal yatim wara'ahu ni da wani maraya sai muka sahu bayan annabi sallallahu alaihi kaga yanzu maza su biyu kenan wal'ajuzu ita kuma dattija da ta kirawo annabi min wara'ina ita kuma tana can bayan mu kaga yanzu idan maza da mata ne za su bi sallah to shikenan yanzu maza sahunsu su ne zai zama kusa da liman su kuma sahun mata ya zamanto yana bayan su saboda yanzu ga anas da wannan maraya sun yi sahu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ita kuma dattija tana bayan su kamar mutum zai yi sallah da ƴaƴansa maza da ƴaƴansa mata ko da ƴaƴansa maza da matarsa ko da ƴaƴansa maza da mutane sai zama shi a maza kuma sahunsu a tsakiya sannan mata kuma sahunsu a bayan maza sahunsu a bayan maza wal ajuzu min wara'ina hasan ladina sai annabi ya salla da mu raka a tayi raka a biyu sun ban salafa sannan ya koma sallallahu alaihi wasallam ala abu isa turmuzi ya ce hadisu anas wannan hadisi na anas hadisun hasanun sahih hadisi ne kyakkyawa ingantacce wal amalu alaihi haka aiki yake akan wannan hadisi inda aksari ahalil ilimi nan ga tulin malamai sun tafi idan maza da mata za su yi sallah bayan liman to sahun maza ya zama shine kusa da liman sannan sahun mata sahun maza ya zama shine kusa da liman sannan sahun mata ya zama to yana baya sannan sahun mata ya zama yana baya shari'a ba ta hana cewa maza da mata su zama waje ɗaya ba sai dai kuma kowa ya san darajarsa namiji ya san namiji ne ita mace ta san mace ce kuma ta suturce jikinta ta suturce jikinta ko taro ne shari'a ba ta hana maza da mata su zama sai dai mata suna wajensu maza suna wajensu ko ma sun zazzauna din sai zamanto dai muharramai su ne kusa sai dai mun an sa fitina a zuciya kuma to wannan yanzu ka ka tafi kasashen faransa tun daga nijar ina ta tsallaka sai ka ga mata da maza da ana ta abubuwa sai kai mamaki ka ga abu kuma masallaci kaza to haka shari'a ta kafu amma ba yadda wani zubin su ma mu ma almajiran muna matsantawa shari'a ba ta faɗa ba sai a yi ta faɗa mata dai kaza a yi ta wulakanta maza mata mata har su kuma turawa su dinga yin kurowa za su neman musu yanki wani abin ma shari'a ba ta faɗa ba shi malamin shi ya kirkiro abu na ji wani malami a rediyo yana wulakanta mata kafi kusa su najasa ne su duk wannan karatun wa ya kawo shi wa ya kawo shi masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata da maza ne duk da su kuma manzo Allah ya yi harkoki da su hatta mace Nusaiba ta yi yaƙi gaban manzon Allah su dai ba a ɗora musu irin wannan wahala ba amma an ko mace ta shiga shikenan shari'a ba ta hana ta ba yaƙi a kansu amma an mace ta shiga sai na Umar ya nemi zai hana matarsa zuwa masallaci ce a abinda muke zamanin annabi kai yau kuma ta zo za ta ba ka isa ba ya bari sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya nemi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kun ga ku matan manzon Allah tun da annabi ya rasu kuma abubakar ma ya rasu to ku fa zauna kawai ta ƙara ta sai da Aisha ta ce ni na tambaye shi na ce akwai yaƙi kan mu yace hajji da umra shine yaƙin mace hajji shine za ka ce in zauna yanzu labbaik Allahumma labbaik Allah na yi niyyar umra ta ce a ɗaura min cikin maza maza ni na tambaye shi za ka zo sai na umar ya tsaya kan mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yau dai zan yanke adadin sadaki duk mutumin da ya ba da ya fi haka sai na je da cin ce da na wata mace ta tashi ta ce a'a kuma yanzu shari'ar hukuncin khalifa har kuma cikin cikin sadakin mu za ka zo bayan Allah ya ce wa ace tu mu ihdiya kunna kin tsara bayan kun ba wa ɗaya su dubunnan kuɗi ka zo ka kirga min dubunnan kuɗi sai na umar ya ɗora hannu a kayi ce hasarar batul hijab yanzu hannu ya yi da auroro umar ta ka ilimi sai na umar ya shi kenan na bar sadaki kowa ya je auri wacce zai iya in za ka iya auren wacce za ka ba da miliyoyi wannan kai ka jawo in za ka iya auren wacce za ka ba da dubu goma wannan kai ka jawo to kaga duk haka ne amma an ka zo yan sukara cikin kai ka rasa ina aka aka yabo su suke jawo turawa suke faɗan abu su kuma matan suke ganin an wulakanta su an amma mata ba wani malamin hadisi sai kaga ya karɓi karatu wajen mace ma sai kaga ya karɓi karatu wajen mace suna da girma suna da sai dai kuma su mace mai rauni wacce bata isa ba ba ta da karatu ba ta da wannan ta zauna cikin gida sai abubuwa amma wacce kuma Allah ya ba ta ta isa ta wannan kuma ta san dai ita mace ce shikenan abinda shari'a ta yadda da shi kenan to kala abu isa wal amalu alai akan wannan aiki yake inda aksaru ahlul ilmi nan ga malamai tibi kalu malamai sun ce idza kana ma al imani idan tare da liman akwai rajulun wa mar'atu namiji da mace kamar rajulu an yabi da imam to shi namiji sai ya tsaya a daman liman wal mar'atu kalfahuma ita ko mace ta tsaya a bayan su idan su uku ne na uku mace to yanzu da liman da ɗaya namijin sai su yi sahu su biyu ɗaya liman ɗaya mai bi ita ko mace ta tsaya a bayan su wa kadihi tajja ba'arin malamai sun kafa hujja ba'adun nasu ba'adun mutane sun kafa hujja bi hazal hadisi da wannan hadisi fi ijazati salati suka ce kaga a wannan hadisi ya nuna sallah ta inganta idza kana rajulu kal fasati idan mutum ɗaya yana bayan sahu kaga mun karanta har nan mutum da ya bayan sahu sallar sa babu to suka ce in aka duba wannan hadisi ta inganta wahadahu wa qalu suka ce inna sabiya domin yaro karami lam takul lahu salati shi ba yi da sallah sallah ba farilla ba ce a kansa wa kana anas ga anas ya yi sahu a bayan manzo Allah tare da yaro karami yanzu kamar mutum ɗaya ne kadai a bayan manzo Allah kalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wahadahu fi sirri a bayan sahu wa laysa al-amru ala ma zahabu ila turmudi yace ba haka bane yanda suka yi wannan tawili لأن النبي دوم من الله صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم كلبه lalle manzo Allah ya tsayar da Anas tare da wannan maraya yaro falaula annan nabiya ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ja'ala lil yatim salatan ya ga yaron nan sallarsa ita ma cikakkiya ce ba lama aqama yatim ma abu da bai tsayar da shi tare da Anas ba da sai ya kawo Anas din ya tsayar da shi kusa da shi shi ko yaro ya tsaya a bayansa shi da wannan mata wala aqamahu an yamin da manzo Allah ya tsaye da Anas a damansa wa qarru ya an Musa bin Anas an rawaito ga Musa wala aqamahu da ya tsaye da shi an yamin shi ijara ne da ya tsaye da shi a damansa wa qarru ya an Musa bin Anas an rawaita ga Musa dan Anas din an Anas da babansa wala aqamahu da babansa annahu sallama annabi sallallahu alaihi wasallama anas yayi sallah tare da annabi shi kadai fa aqama wa an yamidu sai manzo Allah ya tsayar da shi a dama kaga yana hukuncin mutum ɗaya kenan amma tunda annabi ya yarda da hukuncin sallar can ta yaro to sai ya tsayar da su su biyu a bayan sa wa fi hadhal hadith a cikin wannan hadisi bilalatun akwai shiryawa annahu inna ma sallata dawwa annabi sallan nan da ya musu ba ta farilla bace sallan nafila ce annabi ya musu arada idkal albarakati annabi yayi nufin shigar da albarka alaihim a gare su duk wanda annabi ya shigo gidansa bare ha annabi ya masa Allah wannan albarka ta shiga to har yau wani bawan Allah mutum yake har yau wannan albarka tana duk wanda zaka ji ya ce ba wani mutum mai albarka ba da shi ne ba shi da albarka bai san akwai mutane mai albarka amma har yau akwai albarka akwai mutum da in ya shigo gidanka albarka ta samu yanzu mahaddacin qur'ani ya shigo gidanka wannan ba sai an gaya ba ka haɗa shi da fasiki mashayi da haka zai zama ɗaya ba har yau akwai irin wannan albarka bare kuma malami mai karatu sosai bare wanda ake cewa shehu mai bare sharifai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutane masu albarka ƙarya ne a ce kowa ɗaya ne kowa wannan an zo hanyar da ko cikin kafirai suna da masu darajojinsu akwai manya a cikinsu kaza an ce ko gidan giya akwai babba ko a siyasa akwai dattijanta akwai manya da za ka ga 'yan siyasa in wani ya zai zage ta ce yanzu kamar wani a kan wani zai zo ya zaga dattija irin wannan a gani ko to bare cikin allah mutane masu ibada mu dinga kula kan mu dinga bin irin wayannan mawu mu dinga daraja wayanda allah ya daraja ga baki da to kaji manzo allah sallallahu alaihi wasallam sun kira shi ya ci abinci yanzu wannan sallar da ya musu ba ta farilla ba ce sallar nafila ce sai dai malamai kuma sun rawaito wannan gidan yana da albarka gidan su anas manzo Allah da yawa yakan shiga musu ya musu sallah wani zuwa ma in farilla ta same shi a nan yakan bar can masallacinsa su sai na abubakar su sallah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya sallah tare da wannan gidan saboda akwai ummu sulaimi ita babar anas din ita babar anas din asalin su banin najjar ne shi hashimu kakansa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan kabila ya zo ya auri salma ita salma din nan ita ta haifi abdul muttalib abdul muttalib ya haifi abdullahi baban manzo Allah kaman annabi yana duba wannan kaman yana kallon su akan danginsa ne da haka yake zuwa wani su kuma ce haka dai saboda wannan matar ta dauko ɗanta ta ce yanzu ya rasulullahi wannan ɗanawa ya dinga ya ma hidima shine ana san malik shekara goma ya ne wa annabi hidima to yanzu kamar annabi ya lura yanzu babar wannan yaro kamar ta zama ya cikin gida ta tun daga ta kawo Allahu alam da annabi ya zaɓe su da wani irin abu da ya kan je bacci a gidan ya kan yi sallah a gidan ya kan yi abu a gidan alhamdulillah ya zama don sallah da su alhamdulillah